بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ونصبت قدره آياته ما اسمه حين دعاء دارس الرمم لم يمتنا بما تأيى الأقول به حرصا علينا فلم نركب ولم نهم أي الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والعود فيه غير منفخم كالشمس تظهر للعينين من بعد سيرة وتكل القرب من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوما قوم نيام تسلوا عنه بالهلم وملغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خليق الله كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهر أنوارها للناس في الظلم أخرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مستمل بالبشر متسم كزار في ترف والبدر في شرف والبار في كرم والدار في همم كأنه وهو فرد من جلالته بأسره وتلقاه بأجمه نعم لو ناسبت قدره آياته زمن launa sabat نعم آياته da ayoyinsa wato su ne mujizozinsa za su yi daidai da daraja manzo sallallahu alaihi wasallama زمن a ce mujizozin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya a ce za su yi daidai da darajarsa نعم.
zaman a wajen girma آياسمه هنا يدعى to دار da ita السلام rubu sunansa a haya sai ka ce ya raya darisa da wani rijigaggen nan na rimomi a shi wanda ya rijidige da sai ya raya to da manzo sallallahu alaihi wasallama a ce darajarsa za ta yi daidai da mu'jizarsa to da idan ka zo ka ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallama ka ce a a rayayye ne yana kwance ai matacce ne wanda ya riga ya mutu ya rijidige sai ka ce ya rayu saboda daraja ta manzo sallallahu alaihi wasallama to da gaba daya lokaci guda sai ga ya ya ya farka kace misali mutaccen nan da yake kwance kace da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam abi muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya rayu to da zai sanin sai ya rayu نعم نعم لم يمتهنا بما تأيل قوله لم يمتهنا kamar da hinna ka ce bai jarrabe mu ba بما تأيل قوله abinda hankula take gajiya إرسا به dan hirza dan kwadayi alaina نعم.
alaina gare mu to dan kwadayin cewa mu shirya to Na'am.
bai jarrabe mu da wannan abubuwan ba wato abubuwa da zai kawo mu zai zai zai zama ya jarrabe mu da su wanda kwata kwata ba za mu iya ganewa ba bai jarrabe mu da wannan abubuwan نعم فلم نرتب saboda haka sai ya zama na cewa lam nasab ba mu yi kokonto ba ولم نهم ai wa lam nahim kuma ba mu dimo ta ba a cikin wannan abu نعم آيال وراء samu فهم ma'anahu fahimtar na ma'anarsa نعم آيال وراء alwara kace ya gaji da alwarata da kai نعم فليس يرى للقرب wal bu'udi نعم minhu ghayru bayyin نعم kace ba laisa yara ba a ganin lulubi ga wanda yake na kusa wal bu'udi ko kuma na nesa minhu gare shi ghayru bayyin sai magaji to نعم kowanne daga cikin yalla na kusa ne ko kuma na nesa ne kowanne daga cikinsa ya gajiya ga barin fahimtar ma'anar annabi sallallahu alaihi wasallam نعم ba bambanci da wanda yake kusan tare da shi, yake kusance shi da kuma wanda yake nesa da shi ba wanda ya fahimci manzo sallallahu alaihi wasallam كالشمس تظهر للعينين yace kaman shi kamar rana ne izharar take bayyana lil ainain ga idanu guda biyu من بعد daga nesa daga nesa ta صغيرة halin kasancewa tana karama وتكل kuma الطرف take dakushe gani من da عمل kusa ita kamar rana ya kamanta manzo sallallahu alaihi wasallam cewa da yake falaisa ga alqurbu buɗe garin fahimtar cewa ita kamar rana ce ita idan tana nesa da kai kila kila nesan sun sufanta shi kashi biyu suka ce nesan shine lokacin da take huduwa da kuma lokacin da take faduwa shine tana ne tana kusa da kai kenan an gane ku shine kusa ah, shine nesan kenan kuma sun kafa cewa ai afuwan kan shine kusan kenan idan kuma tana kaman tsakiya kaman wani wannan ba lokacin tana faduwa ko lokacin tashi ba shi kuma ya zama nesa kenan to kowane daga cikin waɗannan halayen ai rana za ka ga cewa kaman tana da matukar wahala ka kalle ta to shi ma haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake kwance shi a ma'anarsa da na kusa da na nesa duk gaba daya haka kowanne daga ciki ko ko a'a kila ma'anar da yake magana cewa da na nesa ah, ita da rana da na nesa da na kusa shine cewa ita rana kamar yadda masu ilimin dabi'a suka faɗa cewa ta ninka duniyar nan tamu kamar sau ɗari da sittin har da 'yan tsirari girmanta a wajen girma to idan ka a kusa kake da ita ai ba za ta gani ba shine wata kila darfa mai hanya muke nan idan kuma tana nesa ai za ka cewa ba za ka iya kura ido ka ganta ba to shine abin da kila ma'anarsa kenan da cewa waɗannan tana da kusa gani a tana karama ko kuma tana nesa wa kafa jirku haqiqatahu fi dunya ta yaya za a riski hakikan manzo sallallahu alaihi wasallama fi duniya a cikin duniya gashin kaumin da shine na'am kaumin mutane Na'am.
liyamun wanda suke a liyamun dinnan a nan wajen suna marabgana ne shine abin da yake nufi a nan ta yaya za su riski ma'anar annabi sallallahu alaihi wasallama a nan duniya ta ba zai iya yiwuwa ba tasallaw anu bil hulmi wanda su kuma waɗannan mutanen ta sallo da suka santo ano gare shi bil hulumi da mafarki wato mutanen da suka gani ga takadiran a ce Allah ubangiji madaukakin sarki ya kaddara cewa za ka ga manzo sallallahu alaihi wasallam a nan duniya ka gan shi a mafarki to ita ya mutumin da ya gan shi a mafarki za a ce kuma zai iya zuwa ya zo ya ga hakikanin sa ai ba zai iya yiwa ba saraka duk wanda ya gan shi ma a duniya to ya gan shi ne kamar yana shi mafarki domin shi a abin da din manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai iya yiwa a fahimci kamar da zai faɗa a gaba ba zai iya yiwa ka fahimci ma'anarsa ba sai lokacin da ya zama idanunmu sun tashi daga hadisai sun koma kusan su zama kadimai kenan za a ce domin lokacin da aka je lahira a ido nan baya canjawa ai ko to lokacin da ya zama wannan shine kadai za a iya fahimtar in an gama sallallahu alaihi wasallam za a iya gane sifarsa za kuma iya gane darajarsa amma a nan duniya dai ba wani wanda zai iya fahimtar wannan to shi za a nan wajen duk wanda ma ya ga daraja ya faɗi darajar manzo sallallahu alaihi wasallam kamar mutum ne da ka tashi shi a mafarki ya ga wani a mafarki ke son ya bayyana wannan abu to kamar haka ne kawai na'am fama balagul ilmi fihi mutukar ilimi dai kawai a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam annahu bashar cewa shi mutum ne kawai shine mutukar abin da mutum ya sani duk wa annahu abin da kowa zai faɗa to a cikin karkashin wannan bashari ya kawai zai ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam basharun ne.
wa annahu khairu khalqillahi shi kuma shine biyayyen halitta Allah kullihimi dukkanin su shine mutukar abin da kawai mutum zai iya faɗa kenan amma bayan waɗannan abubuwan duk abin da zaka faɗa ma kawai zai ka faɗi iyakacin abin da zaka faɗa kawai duk kawai bayani ne karkashin waɗannan abubuwan amma baka san iya sanin hakikalin sa
wa kullu ayin dukkan mu tarrusul atarrusul kiramu na'am wanda ma'aika alkiramu girma ma suke zuwa bihar ita wa inna ma tasalat min cewa ta nuri sadu min nurihi daga haskensa ne bihi mu bihimi na'am bihimi ko na'am bihi kuma da su wato ta sadu da su ne daga hasken kamar yadda muka sa faɗa muka muka faɗa da yake faɗa cewa gashi nan a gaba yana cewa fa innahu shamsu fadlin hum kawakiba wato duk wata mu'jiza da kaga cewa shauran annaba sun zo sun fa sun bayyana to ba wani abu bane kamar suna bayyana wani mu'jiza ce kwaya ɗaya daga cikin mu'jizan manzo sallallahu alaihi wasallam cewa akwai wani annabi wanda zai zo in ya zo ku ba da gaskiya da shi kawai kamar dai an turo su ne su zo su faɗi cewa zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam yana nan zuwa kamar misali yanzu a ce sarki ne zai zo a zo a share ma hanya a ce gashi ne zai zo saboda in ya zo kowa da kowa ya kauce a ga mutane cewa sarki yana nan tafi kowa kowa da kauce to kuma haka zai na'am na'am to yake ba ina wajen fadala domin cewa su shi annabi sallallahu alaihi wasallam rana ne na fadala hum kawakibu ko kuma kamar taurari su na'am yura anwaru halin ina nasi bayyana hasashen sakanta da nasu ga mutane ne Fi su zulumi zulumi.
a cikin duhu duhun nan kamar kafirci yake lokacin da shauran annaba suka zo kamar hasken annabi sallallahu alaihi wasallam suka dauko suke bayyana shine muka yi bayani muka ce kamar yadda su masu ilimin eh, ɗabi'a kamar yan sayansu kenan suke magana cewa shi- shi taura- su taurari asalin su a jiramu ne jiki ne su kamar yadda aka ga jikin namu ai bayan da za ka ga haske ya fito daga jikin ka ko to kamar haka su ma suke ba su da haske amma zai dai suna da jiki ne mai santsi wanda zai iya ɗauka haske ya daki jikinsa kuma ya bayyana kamar yadda tura suke far- cewa reflection din cewa idan abu mai santsi ne an haske zai da ke shi zai iya dawowa hasken ya dawo baya aiki sannan sai ya ganshi to kamar haka yake saboda haka rana da ta zo tana tsakani kamar misali a ce akwai duniya kuma ga rana to ita rana kamar yadda muka faɗa ta hannunka duniya so ninki 160 da tsirari to kaga idan duniya ta zo ta shiga tsakanin taurari da wannan ai rana in zo ta ta zo dole zai zama ta gefe gefen ta hasken rana zai fita sai je ya samu wannan jikin na ajiramu din na su wa'annan taurarin in ya dake su sai hasken kuma ya dawo sai mu dinga ganin su sai mu dinga ganin taurarin kamar su ne suke da hasken amma ba su ne suke da hasken ba da haka sharon annabawa suke su ba a da dangane da hasken manzo sallallahu alaihi wasallam hasken manzo sallallahu alaihi wasallam ne ke tafiya ya same su sai kuma su bayyana wannan hasken ga mutane sai ga sun je sun shirye da mutane a ce mutum ya zo ya bar abin da yake ciki ya shiga cikin addini shi za za ga cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam in rana ta wuce duk lokacin da rana ta zo ai ba ka ganin tauraro ko kaga shi tabbatar ba hasken sa bane kenan to haka manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma da yazo ai shari'a ta shafe duk sharon shari'a kaga tabbatar kenan a shi cewa wancan abin nan din ba wai shine makasudin abin aiko ne ba a shari'a manzo sallallahu alaihi wasallam ita ce makasudin kaga da ta zo duk ta shafe sharon shari'a to haka shi ma hasken sa idan ya zo sai ya zama duk ya shafe hasken ba za ka iya ganin su ba
akrim bi khalqi nabiyin mamakin abin da ya girma da halittar nan na annabi zanahu khuluqun wanda ɗabi'a ta zama ta kawata shi ita ɗabi'a bil husni mustamilun bilhuzuna bilhuzuni bil husni me mustamilun shi wanda ya gama bilhuzuni da kyau na'am bil bishri muttasimi kuma ya zama shi abin sabantawa ne bilbishir da sakin fuska wato bayan irin annabi sallallahu alaihi wasallam duk irin darajar nan da muka faɗa ta sa da daukar sa da waye da waye da waye sai kuma Allah ubangiji madauki sarki ya zo ya kawata shi da irin kyau kuma kuma ya kawata shi har ila yau da kyakkyawar ɗabi'a kuma kaga ƙarin kyau kenan ƙarin kyau bayan kyau ga wani kyau kuma kenan
kazari fi tarafin sai ya ce kamar fure ne fi tarafin a cikin nan na wato irin tafshinsa shi shi furen wal badri fi sharafin kamar wata ne kuma fi sharafin a cikin nan ɗaukaka wal bahri fi karamin wal bahari wal me bahari fi kamar karamin kogi ne kuma fi karamin a cikin baiwa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yanda kogi yake baiwa haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake baiwa.
wa dahri fi himami kuma kamar zamani ne shi a cikin nan na himma su laraba suna sifanta zamani da irin himma to da shi a cikin zamani ne za ka ga kowane irin abubuwa da ka'id ƙananan abubuwa kowane irin kankanta su za ka cewa suna faruwa a cikin zamani to shi sai ake kamanta koyaushe in suna son su faɗi irin himma ta abu sai a sifanta shi da da zamani to shi manzo sallallahu alaihi wasallam duk an sifanta shi da waɗannan abubuwa ne ka annahu hawa fardun kai ka ce shi shi kadai annabi min jalalatihi saboda girmansa fi askarin kai ka ce idan ka gani saboda irin kwarjinan annabi kai ka ce a cikin yaƙi ne
na'am hina talqahu lokacin da ka gamu da annabi wa fi hashim haka nan a cikin nan na hidima ko kuma a cikin jama'a wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana makadaici kamar yadda idan ya zo a cikin wajen yaƙi ne wajen kwarjinin da yake kaga an ce a wajen yaƙi tafiyar masiratu shaharin ma sai ya zama duk kafirai suna cikin tsakaninsu da su wata guda tafiya wata guda ne amma sai ga suna cikin razani to manzo sallallahu alaihi wasallam haka yake idan shi shi kadai ne haka yake a cikin wannan kwarjinin haka ma idan a cikin wajen yaƙi ne haka yake da wannan kwarjinin ba bambanci
ka annama lulu'ul makanunu kai ka ce shi lu'ulu'i ne wanda yake almakaruna abin taskacewa fi sadatin a cikin kwasfansa min ma'adinai mandike daga ma'adini guda biyu na mantikin na magana wa mutasimi minhu wa kun murmushi wato manzo sallallahu alaihi wasallama kamar yadda lu'ulu'i yake a cikin kwasfan sa lokacin da ka bude shi a cikin kwasfa ai za ganshi yana kirji ko to haka manzo sallallahu alaihi wasallama shi kuma yake kyawun sa lokacin da yake ma'adini guda biyu wato an ce ma'adini shine inda ake haƙo abu ko to ma'adinin magana da kuma ma'adinin murmushi kaga baki kenan domin daga nan ne murmushi yake fitowa wato yana bayyana mushiriya irin ta manzo sallallahu alaihi wasallama kenan wanda idan yi murmushi za ta fito da kuma a'a furucin manzo sallallahu alaihi wasallam yanda zai fito shi ma daga cikin bakinsa shi ma wannan yana sifanta shi da kamar inda kwasfo zai fito da haske haka shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam magana su ke fitowa daga cikin bakinsa
ladi bai adulu tarba kai babu wani turban babu wani kanshi da ya daidai da turban wata turbaya dan ma'azumuhu irin ita turbaya wadda taro a zuma hu kasusuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wato babu wata turbaya a duniya babu wani kanshi wanda ya kai irin turbaya inda aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam babu babu wannan kanshin da zai kai shi kamar shi duba limun ta shiqin minhu kai aljanna ta yi farin ciki da wanda ya shaki wannan ƙanshin mino da gare shi wa multasimi da kuma wanda ya sumbance shi aljanna ta yi farin ciki gare shi Eh, shi
alhamdulillah sa malamai suke faɗa kamar shi mutum su cewa wani madina ta auzar malam madina duk ta fi kowane gari a duniya sun ma makatu sannan maka sun ma la yahdulu baladun baladan illa bil ilmi wa taqwa sannan ba wani gari da ya fi wani gari kuma sai ne wanda ya fi mutanen tsoron Allah da kuma eh, da ilimi waɗansu sun yi sabani suna ganin cewa kamar maka tafi amma ga mu a wajen mu kawai inda Manzo sallallahu alaihi wasallam ta bayan sai kawai nan ne mu kowanne malam babu wani eh babu wanda ya kone ba sa bane الحمد لله Allah saka